أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to zan fara da taya mu murna da cewa alhamdulillah radhi akramana bi hadha al-yawm waj'alana min al-mufina bi wa'dihi alladhi wa'adna bi wa mithaqihi alladhi wathaqna bihi min wulati wulati amrihi wal quwwami bi qistihi wa lam yaj'alna min al-jahidina wal mukaththibina bi yawmiddin alhamdulillah radhi ja'ala kamala دينه وإتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من أقول الله تعالى دا يسنيا مو cikin jimlan masu tamassuki da wilayan amirul mu'mini da a'imma alaihi musala muna kuma godewa Allah ta'ala da ya girmama da wannan wannan rana kuma ya samu cikin masu cikawa da alkawarin da ya alkawarta mana da ɗaure mun da ya tam da igiyar mubaya'a ga waɗanda ya wulitar ya ce so za a bi bai samu cikin masu jayayya ba da kuma karyata ranar sakamako muna godewa Allah ta'ala da ya sanya cikan addininsa da ni'imarsa da wilayan amirin mummini ali bin abi tabil a zaribin alaihissalam wannan rana ce muhimmiya ranar idil gadir wanda ya zo cewa ainihin ana iya cewa ma idi ne wanda yake fiyayyen dukkan idodi Allah bai taba aiko wani annabi ba face ya yi idi da wannan idi kuma wannan wannan wannan ranar idi yana da sunan nake yana da shi a sama ta ɗaya da sammai yana kuma da shi a nan doron ƙasa shine ranar 18 ga zulhijja ran da manzon rahama sallallahu alaihi wa ali ya nasabta ali bin abi talib a matsayin magajinsa to wani lokaci da yake mun yi magana yakan zama na yanzu musamman ma lokacin social media dinnan da can akan ta yadawa ne a kasusuwa wasu in sun ji kasar din su je su surutu su ma su hau mumbari su iface-iface wasu ma sukan yi raddi su masu sajjala su yada kamar shekarun baya ina jin ya kai shekara kamar 25 da suka wuce akwai lokacin da muka yi idin gadir sai na karanta hudu ban gadir da to har ma wasu a wani nasu raddin cewa suka yi wai tatsuniyar gadir isa na raddi to yanzu lokacin social media yanzu nan kaga an gugutsar magana a gutsoro nan a gutsoro nan a jona nan a jona nan a ce wani abu daban aka faɗa to da yake maganan ba da ba da mutanen da galiba suka yi wa'annan abubuwan ba dama ba da su ake ba ana yi da masu hankali sai an yi magana da masu hankali sai ka ga wani zaune gari banza wani wawan gari sai ya buɗe wawaran bakinsa sai ya sa baki a ciki kun ba ma da shi ake ba kuma shi ba zai tambayi waɗanda aka wanda suka fahimci me ake cewa ba shi dama yana neman sharri sai ya watso sharrace sharrace to dama ba ba domin su muke ba muna bikin mu ne na mu abin mun da abin da mu muka sani muka gode ma Allah da ya sanar da mu ya sa kuma muka fahimta kasamtuwar mutum bai san abu ba bayan nufin ba gaskiya ne ba kuma hujjojin da wasu kan baɗi cewa to ya kai haka nan ya zama kamar ya zama su bako nan bako ne wajen waɗansu da yawan gaske amma da ba zama ba bako ba ne sanannen abu ne amma me yau da kullum an san yadda aka yi yau da kullum har ya zama ya zama an manta da shi a mafi yawan duniyar musulmi har ya zama musu bako kuma kar kai mamakin wannan domin ga mu yanzu muna iya ganin ahalul kitabi na ganin yahudu da nasara da badun alkur'aninmu ya ba mu labarin musa salam ya kuma ba mu labarin isa salam ba da ainihin muka dubo wayannan mutanen muka ji abinda suke fada da abinda suke aikatawa in wajensu ne muka gani za mu ce lallai wa'anda suka ce su suka zo musu da addinin to sun zo musu da wani nau'in inhirafi alhali ba haka bane sun zo da addini sahihi ingantacce daga wajen Allah amma yau da kullum mutane suka jujjuya suka manta mafi yawa kamar da Allah ta yake cewa na su hazzan mai ma zikru bi suka manta wani kaso na abin da aka tunatar da su shi na kaman shekaru na saurari maganar da ne ranar gadar kaman shekaru goma sha tara da suka wuce ina jin ma shekara sha tara ne da ina jin kuma lokacin a podiya santa ne to sai na ɗauki dogon lokaci kusan ma duk lokacin nawa na ɗauka ina ma yan uwa bayani ne dangane da bani isra'ila da yadda suka yi ƙoƙarin rufe abin da suka san shi sun san cewa annabi ibrahim alaihi salam yana da wasiyi wasiyinsa shine Ismail alaihi salam shine zababbensa kuma sun san cewa Ismail shine babban ɗansa kuma shine Allah ta'ala ya jarabta Ibrahim alaihi salam da gwada shi bayan da ya daɗe bai da ɗaya ya sami ɗaɗan kuma ya kai haka ma ɗan shekara goma sha biyu sannan sai aka umarce shi da ya yanka shi kuma ɗan nan ya sallama duk cikin suka nuna ya ce mai yacin babansu za ka same ni cikin masu dauriya suka sallama har ma ya kwantar da shi da nufin yankawa Allah ta'ala ya ce ka gazgata roya wannan haka muke sakanta mutanen kirki wannan babban bala'i ne wato na gwajinka a ce ka yanka ɗanka to sun san wannan fifiko ne ga ibrahim salam fifiko ne ga ismail salam to amma su suna cewa suna sun gangaro ne daga ishaq sai suka birkita suka ce ishaq ne ke da wannan matsayi a cikin littafin da ke hannunsu yanzu wanda yanzu ana karanta da ake cin bible za ka an rubuta cewa an haifi ismail kuma har ya shekara kamar goma sha takwas da haihuwa sannan aka haifi ishaq to sai kuma sai suka ce sai a ciki sai suka ce wai allah ta'ala ya ce ma ibrahim ɗauki ɗanka ƙwaya ɗaya rak ka yanka shi shi to ko da kuka ce ga ismail an haife shekaru da dama to ya kuma za a yi ishaq ya zama shine ɗansa ƙwaya ɗaya rak to kuma idan su kuka yi itimalin cewa ya'ya biyu ne amma sai aka ce yanka karamin kun san duk da aka jarabawa ne ko a ce ka yanka karamin ɗanka ko to amma zai daidai da a ce ba ka da ɗa sai ƙwara ɗaya rak ka kuma tsufa sannan a ce ka yanka shi wanda ya fi zama babban jarabawa ba ka da ɗa ka tsufa sannan Allah ya ba ka ɗa kana ganin kana da magaji bayan yaron ya ɗaga ya kai irin shekarun da aka ce uba kan so ɗa ɗan shekara sha biyu gurin ɗan sha'awa ya nuna alaman yanzu dai an sami mutum sai kawai sai aka ce yanka shi to shi- in in ya zama yanzu ya kai sha takwas sai aka samu wani yaro kuma karami jariri da aka ce yanka jaririn to ai kaga ko da yake da zafi amma ba zai ga zafin a ce ɗanka kwara ɗaya ba ne ko to amma sai da suka yi kuskure a cikin littafin sai suka ce ɗanka kwara ɗaya rak to kaga nan ne ka san mutum ya- ya- yana nan birkita abu sai ya manta da wani wuri ai bai kamata ya ce ɗansa kwara ɗaya rak ba to da aka ce to ah, ya za ku ce ɗansa kwara ɗaya rak sai suka yi shiru sai suka ce to ai shi isma'il ɗan ku yanga ne shi ko isa ɗan matan aure ne a rali a shari'a da kuyanga da matan aure 'ya'yansu 'ya'ya ne daidai wa daida ba ɗaya ba ɗaya bai fi ɗaya ba na'am ita matar aure ta- ta- tana da darajar ita matar aure ne ta fi kuyanga a a gidan aure amma a 'ya'yansu 'ya'ya ne daidai wa daida a wajen gado kuma daidai wa daida suke a shari'a to me yasa suka yi wannan suka kirkiro labari na cewa ita hajar wai kuyanga ce baiwa ce wai baka ce wai wani sarkin misir ne ya ba ibrahim kaza kaza labarin da wanda ke- ya kama da tatsuniya sun kirkira ne domin su nu- da- sauke darajar ita hajar alhali ba gaskiya ba ne hajar yar sarki ce sarauniya ce kuma aurenta aka yi ba baiwa ba ce kuma suka yi ba zan ba da da a wani lokacin na manufin yasu yana da interest yana so yana iya duba ya, eh, shi shi wannan na gani a wannan tafsir da jawa- jawaban shagu- jagora sun kawo gadir na shekaru daban-daban wannan na dubu biyu da shida ne ki- kidayen miladiya to ne dogon bayani kan irin abin da suka yi kokari su- sai suka yi kokarin suna kokarin su murda to shikenan sai suka ce to ai ku- ko fifiko ku mene ku yan ibrahim ne to ai shi ma isma'il dan ibrahim ne suka yi shuru eh to amma ai gado yana bin uwa ne su 'ya'yan sara ne ita sarar ta fi daraja saboda haka su 'ya'yan sara su ne suke wato yanzu ba kaga ba ibrahim ake tinkawo da shi ba kenan ko ana kam- yankam- yanka- yankawo tinkawo da sarar ta kenan sai su ce musu saratawa ko ba ka bane sai su ce su saratawa ne ai me yasa su ce su 'ya'yan ibrahim ne to su- ana na sai da suka su kuma abin da da yake abinka da in mutum ya ya ya kirkira abu sai ya manta da wani wuri a cikin littafin su sai ya zama an nuna cewa eh, Allah ta'ala ya ma ya ma Ibrahim alƙawari dangane da ɗansa Ishaq haka suka gabata dunga cewa zan mai Ishaq zan mai da Ishaq eh, al'ummu masu yawa ko a littafin su da yake da yake su suna rubuta littafin da kansu ce daga wajen Allah ne suka ce yayi alƙawari zai mishe su kamar yashi don haka ne ma bai hudu in yana in yana addu'ansa har yakan rika kamar yana yana yana yana daka ma Allah tsawa yana masa fada yace ka ce zaka maishe su kaf- zaka maishe mu kaman yashi haka yashin kenan ga mu ma da yawa ba mu da yawa gashi ka bar mu hakan ka kuma ka ce za mu maishe ku to ku kuka rubuta zai maishe ku kaman yashi ba shi yace muku zai maishe ku yashi ba kuma Allah da yake Allah ya tsina ku albarka gashi nan ba ku da yawa sai sai matsiban tsiya to eh, to su- a- sai suka manta a cikin littafin nan sai suka rubuta cewa dangane da isma'il kuma ban manta da shi ba zan maishe shi al'ummu masu yawa kuma zai haifi jagorori guda goma sha biyu yana na a littafin to kuma a cikin littafin rawlayo akwai wani- wani wani babi na wani annabi mai suna isa'iya isa'iya muke cewa da- da- da da arabiya amma shi ne suke ce mashi da ingilishi isaiah da hausa kuma suna ce mashi wai ishaya kiristocin nan kaje ishaya shi din ne amma in sunan annabi allah ne sunansa isa'iya to ko ku ce isa'iya ko isaiah ko ishaya akwai da littafinsa to a ciki sai yana bayani yana cewa tobalin fa da aka manta da shi yana nan yana yi nufin cewa duk littafin tun da ya koma sai yana labarin isra'iliyawa kawai gaba ɗaya littafin baya maganan kowa ya manta da kowa sai yana maganan isra'iliyawa aka na ta koda su a matsayin su ne zababbun allah shi ne su ne allah ya shallake ruwa da su shi ya kaza da su ya kaza an manta da ba a sake komawa ta kan ‘ya'yan Ismail ba gashi kuma a cikin littafin an nuna cewa zai zama al'ummu masu yawa kuma zai haifi jagorori goma sha biyu to su wane ne jagorori har kuma ita Allah shi is- e- ishaya din yace yayi mafarki ko mu ce isa yayi mafarki yace ya ga mahayin jaki ya kuma ga mahayin raƙumi to hawan jaki sanannen abu ne tsakanin kiristoci cewa annabi isa alaihi salam ya shiga birnin kudus akan jaki kuma aka yi masa gagaruman tarya ana ana waƙoƙi har waɗansu malaman yahudu suka ce baka ji abin da waɗannan suke faɗa ba ne ka ce musu su bari wato suna yabanka sai wannan kalmomin yabon sai suka ji duwatsun gari ma sun amsa da wannan to sai wannan kaci har ma yanzu su kiristoci suna wannan bikin suna ce mashi palm sunday don mutane sun yanyanki rassan kaba sun je suna suna rike da shi suna suna tafi suna sun tare shi ai yanzu ma sukan yi wannan bikin sai su samu wani yaro su sa masa farin kaya su dora shi akan jaki shigar gari suna cewa husana son of david husana suna wannan waka har yanzu suna yi a ana jin a dai lokacin da suke ko wani wani biki da suke mashi palm sunday ranar lahadi suna yin wannan to kaga wato kenan su- hawan jaki din ka tambaye su waye mahayin jaki za su maka isa almasihu shine ya shiga gari ana ta aka ga an shi ga aka yi masa gagam ruban tariya kuma akan jaki ya shiga garin to wane ne mahayin raƙumi in ka tambayi yahudu wane ne mahayin jaki sai su ce hahu ba mu mu sani ba to waye raƙumi sai su ce ba sani ba in ka tambayi nasara waye mahayin jaki za su ce isa ne in ka ce masu to waye mahayin raƙumi sai su yi maka shiru sai su su ma ba sani to wane ne ya shiga gari da raƙumi akan raƙumi ana ce mashi darar badur aina alaina min sanayya ilu wada waje ba shukur alaina ma da alillahi da alwar mabuf min jita bil amr muta jita sharabta al madina marhaban la ya hayra da wane ne wannan akan raƙumi ya shiga gari to kuma a cikin littafin su an ce duk lokacin da aka ba da labarin wani abu sai su suna ce mashi annabci da ingilishi suna ce mashi prophecy da ingilishi ana ce all prophecies must be fulfilled duk lokacin da ka ji wani annabi ya ce abu kaza zai faru to kamar ma ya faru to inda za ta to ai ko yanzu a cikin gashi wannan abin da eh, ishaya ya faɗa ai annabci yayi wato ya bada labarin gaibu ne wani abin da zai zo to yaushe ne wannan ya faru sun sai su ba sani ba kaga amma dole zai faru ko sai mu je so ku duba ku gani mu ga ga ga ga manzon rahama ya shiga wannan birni to eh, aka- aka- ya shiga birnin madina akan zakumi kuma an tare shi da gagarumin tare su ma sun rike abin nan kaban dabino sun tare shi kamar yadda aka dori I- isa yana kan jaki da kaba kaba eh, eh, rassan kaba to wannan kenan in ka riga da ta suka zuwa wato abin da nake kokarin ce a ro- a wannan doguwar maganar nan shine kun ga su bani Isra'ila sun yi kokari iyakan iyawansu su rufe wata daraja da Allah ta'ala ya yi ma wannan annabi kuma sun san yana tafi kuma duk da tafi su sheke da bayani har da bayanin cikakken bayanin shi da sabobinsa har da Allah ta'ala ya cewa yana ya arfuna ko kama ya arfuna abana ahu sun san shi kamar da sukan yi ayansu yadda ba za ka yi kuskuren gane ɗanka ba ka ba su gane eh, kus- ga- gane an- kuskuren gane annabi ba na ba da misali da a ce wani zai- zai zai je ɗauko ɗansa a makaranta bayan an tashi makaranta sai ya ɗauko wani yaro sai ya zo da shi gida sai wani gyara ta ce wani wani wani yaro ne kuka ce "Ah, ba ɗanmu ba ne ya ba ɗanmu ba kai ba ɗanmu ba ne ya sai ci to to to to ashe na manta ɗan wani na kaso zai yiwu yau ke da- da sanin ka daga da ranka aka wato yadda san- sanin ko kuskure ba za ka yi ba wajen gane ɗanka cin yayan mutane to haka nan ba su taɓa gane kuskuren gane manzo Allah ba saboda an yi bayanin sa a littafin su to amma me da suka gan shi har ma su a littafin su an rubuta cewa ga inda zai bayyana zai bayyana a wani gari ne mai yawan dib- itatuwan dubinai kuma birnin nan na tsakanin waɗansu duwatsu ne manya guda biyu ɗaya sunansa uhud ɗaya sunansa ko ayyir ne ayyir eh, da- da ayin ayyir saboda haka suka duba littafin su gashi an ce wani birni mai yawan itatuwan dabinai kuma tsakanin duwatsun uhud da wani dutse mai suna ayir sai suka kama hanya suna neman birnin sai suka ga wani wuri da rufin cewa in annabin ya zo su bi shi sai suka ga wani dutse suka ce wannan ba mai dutsen nan sai aka ce masu luhudud lugudud ya suka duba latest uhud suka ce uhud lugudud shi ne gina sai suka sauka a nan suka zauna ana nan wata rana wasu suka ce za su yi tafiya za su je wani wuri sai wani mai tafiya da raƙuma a kan mai ba da hanyar raƙuma a kawo ya kai ka inda kake so sai ce zan bi da ku tsakanin duwatsun uhud da ayyar suka ce mai kace ya ce tsakanin uhud da ayyar suka ce in mun je wurin ka nuna mana yana zuwa sai ce kun ga wannan dutsen shi ne sunan su uhud wancan kuma su ne ayyar sai ce sai suka sauka suka ce to nawa ne kudin raƙuman ka suka ce ai ba kuka inda muka yi da ku za ku je suka ce an buka da mutabiya sai suka sauka nan suka aika mu wa'ancan mutanen suka ce mun gano wurin ku zo suka ce ai ba bukata saboda mun ɗauki dukiyoyi a nan mun yi gonaki mun yi dabbobi mun yi ɗan gidaje da sauransu ko zama ya kan kama mun haƙa rijiyoyi da sauransu da sauransu yanzu kuma dai ya zama mazauni saboda tun da ba nisa in annabin ya bayyana sai ku aika mana sai musu saboda asalin zuwan yahudu madina sun je jiran annabin rannan ko sai gashi ya zo suka kuma gashi ɗin ne har a kisan wata wanda daga baya ta zama matan manzo Allah ta ce akwai wani yawan babanta yana ji da ita ta wasa da ita wasa da ita to yana ji da ita fema da ƴaƴansa to sai ran da aka yi annabi shigo gari sai ta ga ya dawo fuskarsa a murtuke sai tana mashi irin barka da zuwa baba da sauransu da sai ta ga kowallon ta nan bai ba sai ta je yana ce ma dan uwansa huwa huwa wallahi huwa huwa shine sai yana ce mashi to mene ya zuciyanka dangane da shi ce ce kiyaya wallahi ba na kaunansa ya ce a tun da shi ne mu bi shi ce Allah ya sauke mu bi balarabe saboda su suna jiran shi ya zo ne amma suna jiran ya zama ba nasari ma bai bai ma bai bai isra'ili ne sai suka ga balarabe ne illa ya sai kuma wannan keya ta to bukatar mai bukata yana jin wannan dogon bayan da na yi abin da nake kokarin ce kun ga abin da suka yi kokari iyayen su su rufe don su ce su ke da daraja wannan darajar da suka san cewa an keɓanci isma'il da shi suka ce ba isma'il ba ne suka ce ishaƙa ne amma sun kasa su kuma wannan darajar cewa daga zuri'an isma'ila ne wannan manzon da suke jiran zuwansa wanda shi aka ce shi zai zama manzon dukkanin al'ummu ne alami na ma gaba daya aljannu da mutane duk a littafinsa a rubuta haka nan da sifofinsa to su sai suna son ya zama ala dole cikinsu ne da ya zama ba cikinsu ba shi kenan suka ce ba su imani shi ne aka yi ta fama da gwanon za ku ga wannan a surorin madina bayan manzo Allah ya hijira zuwa can aka yi ta fama da su za ku ga ayoyi na ta sauka dangane da su duk abin da suka gani na ayoyi suka kira Allah ta'ala cewa su makasar qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatanku suka bubbushe kamar duwatsu ko ma sun fi duwatsu bushewa suka ce ai duwatsu ma akwai mai tsagewa don ruwa ya bukuku daga cikin duwatsu ma akwai mai mai rugujewa saboda tsoron Allah amma ku ga zukatanku kun ya tauri kun kiyarda sai suka suka same manzo Allah suka ce ka ce zukatanmu sun bubbushe kamar duwatsu to dutsen ne ya gaya maka haka nan sai ce to in kun so a tambayi dutsen mana ya faɗa sai ce suka ce suka ce to yanzu fa in muka ce mishi ya dutse ya faɗa yanzu zai koya sahabinsa a cikin wani dutse saboda haka mu je mu samu dutse da bai da koko suka je suka mun dutse suka laluba suka ce wannan kurman dutse ne bai da koko ba ta inda wani zai shiga ya buye ballanta na yi magana suka ce to wannan dutsen sai dutsen ya furce ya ce ya bani sai sai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu annaka muhammadur rasulullah sai ce me yasa me ku ya yahudu kun san wannan manzon sare kuma a littafin ku a rubuta yanzu ku yi wakilan musu yanzu katun suka bushe bisa tukwa zuwa katun ku suka bushe kamar ya ma fi ni da nake dutse ma bushewa sai suka yi shiru suka cika amma abin da ban mamaki a ina ya ɓoye sahabinsa ne yake wannan magana aka laluba ba a ga rami ba kai amma bin mai suka ce to yanzu yadda za ka yi ka ɗaga dutsen ya tashi sama ya yi maganar mu gani sai manzo Allah ce dutse ya ɗaga sama sai suka suka ya tumɓuku ya yi sama Ka ce, "Ah." sai ya sake haba yahudu me ya same ku ne da busa sun zukata ne manzon da Allah ya aiko duk halittu sun imani shi sai ku ne da da yake a littafin gwad suka ce kaki wani al'amari na shi da ban mamaki kawai wannan abin da mamaki amma dai ba annabi ba ne to ba su so kuma ba su so Yawa. kuma sun ce masa ma ai sai ka zo mana da irin abin irin mu'ujizozin da aka yi ma annabawa ya ce wani kuke so duk mu'ujizozin da annabawan baya suka yi duk sai da manzo Allah ya nuna musu gaba ɗaya irinsa har da dufana da yana rukuni bardan da ta da matattu da warkar da marasa lafiya duk irin annabawan annabawa ba suka duk suka ce kai ma abin nashi da ban mamaki wallahi mun tabbata dai wani ba zai zama annabi ba amma dai aka amma duk abin nashi yana irin annaba kamar annabi amma dai kuma ne to ina wannan ina faɗin kun ga idan mutum bai so abu ba sai ce ba haka bane dun baya so to mu zo ga gadir gadir ba ba an jahilce shi bane ba a so ne in ka duba a jikin sayyid ibn tawus ya kawo wani littafi na wani shahararren malamin hadis sunna ana ce mishi abu sa'ad sa'id as-sajdatani wanda malami ne fitacce ya rubutu ya rubuta littafi na dangane da walaya ya kawo hadisai daban-daban wanda suka inganta da ya samu da sahabi mai sunan sahabi sahabi 120 sun ruwaito hadisin gadar sahabi 120 to su a wurin su an ce in an ce in sahabi uku suka rawaito hadisi ya kai haddin tawatur to ba wani ba wani abu da ainihin a cikin al'ummar nan gaba daya in ka shafa ba wani mas'ala kwara daya da ya kai haddin tawaturin ya kai aka sami sahabbai 120 sai hadisin gadir man kuntu mawla fa za alayhi wala mawla Allah mawali ma wa za wa adman adu bayan ma da hamma da karin bayanai na cewa lalle an nasabta ne babu shubha akai an nasabta shi ne a matsayin magaji to kuma banda banda shi a dabari a nasa littafin shi ma ya yi wani littafi shi ma ya rubuta ya kawo sahabi saba'in da biyar waɗanda su kuma suka rawaito wani hadisi sannan akwai wani wani wani wani malami shi ma ibn uqda wanda shi ma ya rubuta ya kawo sahabi ɗari da biyar duk cikinsu malaman ahlus sunna shi wani abu ne da ba a shakkunsa kawai amma ba a so ba ila iyaka tun akwai wani littafi ko nashirwar tsayi ne sunan littafin wanda wani ya nakalto kalamai daga uzai batul yamani yana tambayansa sai yana masa bayani ya ce eh lokacin mutum muna madina aya ta sauka ta ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين kun san aya ta sauka su mutanen lokacin suna gane aya mu yanzu ne sai an mana tafsiri an yaye mana sai an ce ta sauta ganda da menene wane ya ruwaito kaza wane wane har mu duba luga ba luga mu ga a luga me yake nufi sannan kuma zo mu bayan mu je bahazin ruwaya mu je a ruwayo mai aka samu sannan ga su littattafai daban-daban irin tabin haskani shi ma yana cikin wanda suka ruwaito wanda wanda yake asbabun nuzul a irin wani irin sannan sai mu yaya mu ce wannan ayan tana nufin kaza ne to su sai suka zo suka tambaye annabi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah su sun fahimci ma'anan aula ne da yawan masu fasara sai su ce maka ai ma'anansa a gado ne dangantaka ta zumunci wani ya fi wani wanda ya fi kusa ta zumunci to shi ne aula da ya gado to amma su a lokacin da suka suka tafi suka ce masa ya rasu lalla menene wilayan nan haka yadda kajin nan meye wani wa hadhihi wilaya allazi hasakum bihi duna al-akhari duna al-mu'minina wal muhajirin meye wannan wilayan da Allah yake banci gidanku da shi koma bayan muminai da muhajiri sai ce asam wal ati fi ma ahbabtum aw akrihtum suka ce samina wa ta amin da so suka bayyance sun waliya ka san kalman wali sun ta wasa da kalman har makunji mawla sun ta wasa da kalman don wali da alarabci na da ma'anoni daban-daban masu ban alajibi daga wali din nan ne zaka sami wilaya daga nan aka sami maula da aka sami sami wali aka sami gasunan kalmomi da yawa daga walaya duk aka tsoro ta din kenan daga nan kalmomi daban-daban suka suka tsoro to daga ciki akwai ana kiran mai gida wali ana kiran shugaba wali ana kiran hakimi wali ana kiran mai gidan bawa wali to kuma a nan aka sami maula har Allah ta'ala ma kana iya da addu'a ka ce masa maulai bawa yana iya kiran mai gidansa maulai to kuma abin mamaki maula kuma har wala yau da larabci yana nufin kuma yana iya nufin mai gida yana nufin ma bara kun ga cikin masu ana maulaka arifin bu'ulaka wa ukhraka wato za ka iya ce mai gidanka ana maulaka maula maula anan ya zama kai kai kai yaron gida ke kai mai biyayya ne kun ga wanda ake bi an ce mashi maula wanda yake bi ma an ce masa maula wali yana iya zama masoyi yana iya zama abin da muke ce ma majibincin al'amari wanda ka ɗauki al'amarin ka zo kamar yadda muke cewa a wajen ɗaurin aure waye wali yana iya zama ainihin shugaba na al'umma yana gasu nan gasu nan kalmomi ne yana da ma'anoni daban-daban saboda haka yana iya zuwa da ma'anoni daban-daban don haka ma suka yi wasa da kalmar mankotar maulawa sun sai ayyana nufin wai annabi yana son sani wai ai ya bayyana muhabba ne ranar bayyana muhabba ne ya nuna ainihin wanda duk nake so to alima yana son sa wai ko kuma wanda ya duk na so alima ya so shi wai ana lallashin ali ne duk dai suka kawo maganganu daban-daban amma suka ga lokacin da annabi aula bil mu'mina min anfusihim ta sauka aula bil mu'minina sai suka fahimci aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirin to me yasa suka fahimci wilaya su sun bashi waliya ne shugabanci me aka keɓance ku da shi na ke shugabancin nan haka suka fahimta ce ana madina sai sai manzo Allah ya ga musu ma'anan sannan kuma to ana madina ya ga musu ya ga musu zan bar muku abubuwa biyu in kuka rike su ba za ku bace ba kitabullah wa itrati halabaiti فإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الهوى ya wani wuri ya ce kuma za su tafi ne kunnin doke ya ce ce ka hatai ni sai ya gwama sababa ta yi sababa kun san mana ce ya tsama nuniya ko ana ce mata sababa to sai ya gwama sababin sababan damansa da na hangonsa ba zan gwama nawa ba don ina don ku kasawar yadda annabi ya yi ka san sababa ɗinka da na har da na rama tsawon su ɗaya ne ko sai ce haka zan ce ba haka ba bai ya ba masa babu da ibhami ballantana ku ce ɗaya fi ɗaya wato daidai wa daidai su kitabun lawa itarat to duk wannan sun ji wadda ba yake ba wajen tafsirin ka zo ka ga annabi aula bil mu'minina min anfusihim sun san aulawiyyan da yake nufi wato duk wanda duk ko kai wane ne kai to ba annabi ya fi maka ya fi gare ka ga wani bane har ga kanka kana da iyaye kana da uba da uwa to an in kai mumini ne to annabi ya fi ubanka ya fi kuma uwarka kai iyayensa ma sun fi iyayenka kai kuma uban annabi ya fi ubanka ko kai waye uwar annabi ta fi uwarka to idan kai mumini ne to kowane ne kake ganinsa da girma shugabanka ne mahaifinka ne mene naka to annabi ya fi shi a wurinka to ba wannan ba ma kai ma kanka annabi ya fi ya fi ka a wurinka da wani abu zai taso na kamar ba da rai tsakanin annabi da kai to sai ka ba da ranka wajen kare annabi don shine aula bika min min nafsik to azwajuhu ummahatuhum matarsa matansa uwayensu ne don mai hausa hausa kwarar sukan ce ma uwaye sukan ce uwa da uwaye da iyaye duk daya duk sauran hausa suna cewa iyaye da wannan iyaye jam'in iyaye ne uwaye kuma da jam'in uwa saboda haka ba wuce ta dukkanin yana yana baya cewa ubanni yakan ce duk yana ce musu yana jingina ma mace ne ko ba lura ba da namiji da mace duk sai zama amman shi su mata sai a ce musu uwaye ko iyaye duk daya ne an aka ce iyayensa mai so ake nufi an nufin dangin iyayen ɗinsa ne uba da uba uwa da uba ake nufi ko yawa amma sai a ce musu iyaye to su su matan annabi sun zama iyayen muminai ta wace fuska kun za ka gama da ayan da take cewa in ummahatum illa la'i waladnahu ko ma uwa waga dangane da zahari da wasu ke mutum sai ce ma matarsa wai ta zama uwarsa ko ya kamanta ta uwarsa wadda ganin sai a ce ta haramta masa ai ya kamanta da uwa sai aya ta saka ce a don ka ce ma mace uwarka ba ta zama uwarka ba uwarka ita ce wadda ta tsuguna ta haife ka mahaifiya ita ce uwa wannan zance ku za ka ulum bi awahi wa wallahu yaqulu al-haq wa huwa sabil wannan zantukan ku ne da bakunan kuka ce kuka kira wasu amma sai gashi na siyasi kuma matan annabi su kuma iyaye ne na mumini to fassaran shi ne ba su suka tsuguna suka haife su tambaya su ne suka tsuguna suka haife su amsa a'a ba su suka tsuguna suka haife su ba amma sun zama iyayensu ta fuskacin haramcin aure yadda mutum ba zai amur uwarsa ba haka ba zai auri matar annabi ba ta zama uwa ta fuskacin girmamawa an fahimta ai to amma wa ulul arhami ba azhum aula bi ba'din fi kitabillahi ba wannan an koma zumunci wane ne sannan sai wane in muka zo ba wajen rabon ga allo za mu ga cewa mu a wurinmu akwai tsabakokin gado guda uku na farko iyaye da yaya ba a sha makance su na biyu ammomi da haloli da yayansu an ce uwaye har sun sama kuma yaya ma kuwa sun ƙasa to sannan sai kuma ainihin yan uwa na saboda na tsara kiran ba har baga na biyu yan uwa da baga na biyu na uku ne ammomi da khaloli da yayansu wannan ma yan uwa da yayansu to idan aka zo batun gado ana batun a jini wane ne ya kusa da wane sai a ce eh wannan ɗansa ne na cikinsa to shikenan dan ce a ƙare ba wanda ya kama in yana da iyaye to uba ma da shi da ɗa a ba uku ma bana rukun zata da ruwan ayyuma a ƙarfa rukun nafa ba ba fifita uba a kan aba ko an ce an masu matsayi kusan ɗaya to so ba a sha makance su amma yan uwa shaƙiƙai na sha makance la'abbai li'ummai kuma an ba su kasan su ba gashi ne ba rabon gado zan kawo mana ba amma in ka lura babin rabon gado zaka gane kusancin jini to aka lura in aka ce urar hannu a ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi min almu'minin wal muhajirin ya nuna mu'min da muhajirin ba su gadon wani abu gadon ya koma jini ne kuma su wanda suke tambaya suka tambayi annabi sun gane hususiya ce ta wilaya a wajen annabi su abu ka suka suka zaka ce ma hadhihi wilayatu allati hasakum Allahu bi min dunil mu'minin wal muhajirin kaga sun fahimci abin da suka fahimta sun gane wilaya ake nufi sun su wilayan suka ce mata ba sai ce masu asam wata fi ma ahbabtum aw karhitu suka ce sami na wata sun fahimci cewa ashe wannan kusanci ne yana nufin kenan shugabancin nan bayan annabi to a gidan annabi ne kuma wanda suka fi kusa da annabi su ne to wane ne fi kusa da annabi bayan bayan bayan ba annabi in ka duba ta in ka duba ta fuskar sai ka ce ba wanda ya kusa fi kusa da annabi irin Fatima ta Zara don ita ɗayarsa ce to kuma sai 'ya'yanta don ya ɗaɗaɗa da ɗan ɗadu tafiyansu ɗaya ‘ya'yansu ‘ya'yanta ‘ya'yanta kuma ‘yan annabi to sannan kuma sai in ka duba shi shi manzo Allah yana da in ma aka ce babu wannan ɗabakokin yana da manzo Allah babansa na da ɗan uwa babansa Abdullahi yana da ɗan uwa shine Abu Talib shaƙiƙin sa ne inda ainihin ya bar bai da kowa bai da kowa san wanda zai gaje shi to ‘ya'yan Abdul Muttalib za su gaje shi to 'ya'yan abu ɗalib ne koma bayan sauran 'ya'yan 'ya'yan abu ɗalib ne kawai za su yi gado saboda mene abu ɗalib shakikin abdullahi su sauran 'ya'yan abdulmuttalib ba su da gado saboda su da abai ne to aka zo za ka ga shi kuma ali sai ya zo ta nan sai kun bugu da ƙari ya zama shi ne mijin sai da fatima ta zahra kuma shi ne uban hassan da husaini inda za a ce to mu shafa mu gani a cikin maza duk waye ya fi kusa da annabi ta fuskacin zumunci eh fada da fada a kaje ka kara da karfi wani wani bai isa ya ce mana wani ba shi ba kuma ka ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah zaka zo da ka ce to lalle shine so amma suna da wannan suna cin shi gado da asibci wanda aka ba maza to je to kaga ta asibcin kun ga a shine asibin annabi ta yau ka ce min ai akwai Ja'far akwai Aqil sai mu ce eh haka ne amma kuma banda wannan ga wani ƙarin kusancin kaga shi ke shi renon Khadijatul Kubra ne tun yana ɗan shekara biyar ya ji hannunta ta rene shi a matsayin ɗanta sannan kuma shi ne ke auren 'yar manzo Allah ƙwara ɗaya kuma ta hanyar shi kaɗai manzo Allah ya sami yaya to kuma sai ka ce mana mene an ya rage kuma to sannan bayan da aka bayan da aka tafi haji sai aya ta saukar shi yana kama wannan wannan nashir wa ya kawo wannan bayan daga khuzaibatul yamani yace sai aya ta sauka wajen ta sauka ta ce inna ma waliyukum wallahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un sai aka ji manzo Allah ya kabbara yace to mu duba mu ga waye da wannan sifa a wannan ruwayan kenan yace sai muka shiga sai ga shi Ali yana sallah kusa da Ka'aba wani ya zo ya bara shi a daidai ya yi ruku'u sai mashi ishara ya cire zobensa na azurfa a hannunsa sai suka gamu da manzala gamu da wannan wa mai ya ce a yanzu nan wancan bawan Allah yana ruku'u ya bani wannan sadakan wannan zobe sai manzala ya kabara na biyu ya ce Allahu akbar to sai aka zo a ali bayan da ya idda sallah ne ya faru ne ce eh wani yana barani kuma yana ruku'u ne masa ishara ya ce da zobe manzo Allah ya sake cewa Allahu akbar to shi kenan sau wanda suke tare da shi aka fara cewa to fa ai kuma yanzu kuma a yin kawai yanzu kuma inna ma waliyukum kuma ta cin an ce annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim to mun gane wane ne aula din yanzu qul rahim ba alum aula bi wala to mun gane aula inna ma waliyukum kuma alladhina yutuna zakata wa murakiun to to ali kenan kiya ali kenan sai suka zo wajen annabi suka ce ya rasulullah wannan ayan fa da ta zo ta sauka maka ta nuna cewa ali ne to mu fa za mu yadda da wani kowane ne ma amma ban da alila ka kawo wani sai aya ta sauka kulma ubar da min tilka a nafsi ni ba na canza shi daga waje na allah ne ya ce ce kun gani allah ce shi ne ke daɗinsa su kai shuru to sai kuma manzo allah shi da kansa ya je ƙaba suna ji suna gani wannan na kama ko wani ruwayan na wannan nashirwar ɗaya ne don akwai wani ruwayan da yake nuna cewa manzo Allah yana zaune ne duk da fa'adin safan suna zaune shi Ali yana yana sallah wani zo yi sallah har man- yana yana iya bara sai manzo Allah ya ce wa zai ba wannan sadaka sai Ali ya ishara ga shi yana sallah sai ya zare zobensa to sai aya ta sauka to saboda ka so riga sai su suka suka bata rai ana nan kuma sai manzo Allah ya je gaban Kaaba suna kallon shi ya ya daga hannu ya ce ya ya Allah dan uwana Musa bin Imrana ya roke ka ya ce ij'alli waziran min ahli haruna akhi ishdud bihi amri wa ashruku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira sai ka ce da shi kad utita su'ulaka ya Musa to ni ma ina roƙonka ya rabbi ina cewa da kai ij'alli waziran min ahli aliyun akhi ishdud bihi azri wa ashirku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira sai aka ji manzo Allah ya kabbara da ƙarfi ya ce Allahu akbar da ƙarfi sai ya ce to ga jibril nan su ba suna ganin jibril ne ga jibril nan ya ce man qad utita su'ulaka ya muhammad kawai sai kuma fuskoki suka antsare suka batar yanzu dai kuma an duka shi kuma duk an ce kuma yanzu dai an dai ya tabbata dai abin da ake so aiki dama na tsallame ke muku tun asali ma tafiyan hajjin manzo Allah an ji masa ka gama komi ka isa da sako mai abin da ya rage maka abu biyu ne ka nuna mutane za su yi haji kuma ka nasabta wanda zai gaje ka manzo Allah ya sa aka shela ba a dauke mu kowa ba duk wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah in yana da hali to dole ya je haji saboda haka aka yi hajin da ba a taba ganin masu yawa irin wannan ba a kafin nan ba a taɓa yawan haji mai yawan wannan lokaci ta in aka gaya maka adadin yanzu ka ce a wai ba yawa amma a wani muna magana a lokacin an ce mutum- mutanen da suka je hajji sun kai mutum dubu ɗari biyu a lokacin adadi ne mai yawa ko ba su ba kafin nan ba a taɓa hajji irin mai yawa irin wannan ba to sai aka je mina ranar tarwaya manzala dama ya nuna musu yadda ake haji za a za a in an tashi za a yi za a yi ihrami dama ya tamattu idan dai ba sai na do- dogon bayani ya yi tamattu ya ya ya yi ya yi ihramin sa tun azur hulaifa ya je kuma ya ci- ya ya sa'ayi da dawabi da sa'ayi ya sai sai ya cire ihrami lokacin haji kuma ya sake daurawa sannan duk amumai suka daura aka sake aka fita da aka je za a je arafa sai aka tsaya a hanya kafin a isa arafa aka tsaya amina ya nuna musu nan za a zo a kwana nan za a kwana ta kashe gari ne za a wuce arafa ne to sai ya ce da su gobe in mun je arafa zan kaddamar da wane ne zai gaje ni to sai ga fuskoki ƙwansaransu ya wuce ƙwansarorin da aka yi ada kun san an ƙwanƙwansar fuskoki ko ada to wannan ƙwansaran ya fi yawa to sai bai yi ba alhali jibril ne alaihi salam ya zo ce masa gobe in ka je arfa ga abin da za ka yi ya ce ya jibril ina neman yafiya dangane da wannan domin ni fa na ɗora mutanen nan akan addini akan basu su wasu suka bi ɗau'an wasu karha to suka bi ni ba don da yawansu ba don suna so ba to yan- yan- yanzu kuma in zan tafi in ɗora su akan wani to lalle zai wahala kuma abu shi mai sharhi sai yana kawo kawo batun cewa kaga ah, annabi musa alaihi salam ya ce inni akhaw inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun sai ce to kaga shi musa ya kashe rai guda ne amma ya ji tsoron za a kashe shi to ina ga ali gwarazan da ya kashe ya rafke ba fa ya same su ne suna bacci suka ya kashe su ba ba ba iktiyali yayi ba a yaki ne gaba da gaba jarumi da jar an kuma yar kashi ne an gwada yar kashi ne yawa ya nuna ya ya, ya fi su a badar duk wanda aka kashe ali ya kashe su duk cikin su su saba'in ibn umar ya taɓa ce ma ali bin abi talib alaihi salam ya ce ya ƙwarsha za su bi ka alhaka ka kashe gwar- ka kashe gwarazan su saba'in saboda duk wanda ba ali ne ya kashe shi ba to ali ya sansama shi wani ya karasa sai kowane yana sai ka je ali ya kashe ni ali ya kashe ni don shi ali a bisa ɗabi'ansa sara ɗaya ke in ya kwam shi kenan sai ya bar mutum ba ya sake na biyu in bai mutu ba sai dai wani ya karasa shi sai ka ga kowa ne an san sama shi ya galabaita kata kata kata ya je sai wani ya dan karasa amma amma kowanne ko dai shi ya kashe shi ko shi ya mangare shi to a uhud fa wanda su har suka ji murya wani wani shaidani yana cewa wai ya kashe manzo Allah shi ya kira sunan ne gasar yace na kashe wani duk aka firgita aka shiga zuba a guje ali ya ce da ya ji wannan ya ce to inda aka shi annabi na amfanin rayuwa gara in shiga dandazon mutanen da suka shayi na huta sai ya bi wani dandazo na kafirai sun yi dafifi ya dunga share kawuka ya dunga sai da ya gama share kawuka sai ga manzo Allah shi sun yi dafifi ne a kansa to ina magana Ali ne ba zan magana wanda ya dana a guje ba in yaso a ce mashi jami'in gwarzo to shi kenan sai kulorai ce to shi wannan haibar kuma fa wanda har aka zuba a guje shi ma kafin Allah ta'ala ya samar da sakina ga annabinsu da muminai mumin din shine ali shine ya kawo karshen haibar ba haibar nake cin ku hunain wani nake so in ce a hunain shi dun a karbara ma sun su mutanen da suka zo suka ce suka ce ma yabba da imam hussein ka kafa musu sace to kuna kuna kuna kuna su ku kashe ne da wani laifi suka ce kai za mu kashe ka ne saboda kin ubanka duk mara mu abin da ya mana a badar da hunai ƙwarƙwaro suka bada badar da hunai to kun ga kenan wato su suna jin haushin shi ya kashe iyayensu da gwarazansu haranan handa kashe ibn abdulwud hankalinsu ya tashi don an shi ibn abdulwud ana kwatanta shi da da rundunar mutum dubu ne shi kadai sai ga Ali ya kashe shi ko a haibar da ya kashe haris da marhaba to kaga wane zai so shi shawa ko yahudawa saboda su kuma wannan kawai da muke ba ku karanta shi shi annabi musa ba wajen ya tunkuɗe shi ne da nufin ya ture shi sai faɗi ya mutu saboda haka sai suka nemi suka ce shi ya mutu to wannan kuwa a fagen fama kowanne yana son ya ramu akan ali mai wannan da ta kashe ta sa aka kashe hamza ai ta ce shi washi ya kashe mata mutum uku ne da manzo Allah ba manzo Allah ta kira shi ba sunan shi kasar ta kira da hamza da ali sai ya ce mata to shi manzan Allah ba shi ma ba manzan Allah ba ya faɗi sunan su ne kasa ya ce ba zai iya kaiwa gare shi ba saboda kafin ya je gare shi sai ya ratsa duk mutanensa kuma wannan ba zai yi ba ya ce shi kuma Ali shi mayaƙi ne hazim wato shi a lokacin in yana yaƙi abin mamaki in yana yaƙi ta gaba da ta dama da ta hagu da ta baya wani ya saɗuwar ba sai ya haka da takobi zai ga ya soka a kuma ƙogoronsa ya samu to ya ce shi alifa hazim ne ta ko'ina yake yaƙi saboda ka ko ta ina na ƙullo masa ba zai ya ce amma hamza shi yana da salon yaƙinsa gabansa kawai ke kallo saboda ka shi wannan zan iya in ji a shi to kun ga ai ramon gaya ne akan a badar an kashe mahaifinta da ɗan uwansa da ɗan uwanta an kashe mahaifinta utba da dan uwanta walid da kuma aminta shaiba to ta zo ramon gayya ne kuma kun ga wannan abin da ya faru na na wasu da su kuma suka je suka ce suna neman wanda su yi musu su yi masu wa'azi wani wani mutanen kawai sai suka gabi da sabon annabi ashe- mutum uku ashe su- suna son su kai su maka ne don akwai wata da ta ce da- ta- an kashe ubanta a- a badar ta yi alwa- sha sha sha alwashin sai ta sha giya da kokon kan wa'il wanda ya kashe ubanta da Allah da ya kiyaye wa'il ba su ba su sami ba su ma gawon sun kashe shi amma ba su ga gawansa ba dan za su sha giya ta sha giya da kokon kokon kan wato ramon gaya irin na balarabe to to saboda haka so yanzu suna ganin Ali a matsayin wanda ya kashe iyayensu sun yi manzo Allah ke cewa to ba kai ba da Ali ba yadda zai yadda yadda suke kin Ali na sani da wanda sai in na daura musu shi ba za su yadda ba sai dai Jibril ya kyale shi bai ci musu komai sai ainihin lo- a Arfa manzo Allah ya hudu ba ya sake yana ta wannan magana zan bar muku abubuwa biyu in kuka rike su ba za ku bace ba har abada littafin Allah da iyalan gidana itarti ahla baiti kuma latiful khairi annahuma lan yaftaraka hatta yarda ala al-hawd Allah ta'ala ya ba labarin cewa ba su rabu ba har su gamu da ni a korama kuma za suna nan za su duk inda littafi yayi nan za su je tare za su je su agwamin su ke sake goma sababin sa a arafa kamar haka ɗaya bai fi ɗaya ba ya zo masallacin haifa ya sake maimaita wannan har yana ce musu to zan bar muku nawa ya biyu ɗaya ya fi ɗaya a nan ya ce ɗaya fi wanda littafin Allah gefensu guda yana hannun Allah ɗaya kuma yana hannun ku da kuma iyalan gidana ba su rabu ba har sun gaba zai amma a korama kuma zan tambaye su wani halifci aka yi mini akan su biyun nan amma bai bai- bai bai kaddamar din ba da ya je alfa bai kaddamar ba da ya zo uh, mina mai- a masjidul haibe ma bai kaddamar ba to sai ran da ya kamo hanya zai koma madina sannan jibril ya zo da bayani ya yi har rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbika wa illam tabu alfa ma ballakta risalata wallahu yasmuka minan nas to anan ne manzo Allah ya sa aka yi aka yi dandamari aka ta a- ya hau mumbari ya kira ali a garjin rana bai ba kuma mutanen da suke wurin mafi yawan mahajjata tun da yake in- da aka fita tashi haji wasu sun yi gabas wasu sun yi kudu wasu amma wanda mafi yawan mutane duk za su nufi yamma ne ka- domin daga nan wanda za su yi kudu sai su yi- sai su yi kudu wanda za su yi arewa su yi arewa haka abin yake don akwai babban hanya ta take nan so daidai wani wurin da ake ce majuhuba a kusa da wurin akwai gadir gadir khum anan yasa akai akai wannan to shikenan na- nan ne a- a- a- manzo Allah yayi hudba doguwa za ku ga hudban nan suna kai kai rayuwa su ɗebo nan su ɗebo nan su ɗebo nan su ɗebo nan amma da wayan gaskiya ganta kammalalle alhamdulillah sha Allah hudban tana nan kammalalliyanta manzo Allah ba ya ce man kuntu maulahu ne kawai ba sai da ya kafa musu wace alasta aula bil mu'minina min anfusihim suka ce haka ne ba alubala to sai sai ya ce to man kuntu maulahu fa aliyu maula amma ya ƙari- ma- ƙari, "Man- man kuntu ana nabiyuhu fa aliyun amiruhu har wasu mutane suka taya mur- suka taya Ali murna har da mai bakin bakin laka ya abar hasan asbata mawla ya mawla kullu mu'minin ba'da rasulillah kaga ba ba kaga ba ba abinta bane ko an ba a fahimta an fahimta ko ba a fahimta ba an fahimci cewa wai yana wai yana nuna muhabba ne wai in su maganganu su yi, wai ai yana nuna wai an wai an bata ran Ali ne wai yana lallashin shi kaji maganganu iri iri in ce to ai ko da kuke kokarin ku na yahudu sun yi irin wayannan ba su rufe abin da Allah ta'ala ya nufin yi ba to da yake dare yana yi ba zan cika mu da dogon bayani ba ba mu da lokacin na so mu tara ma a ce mun tashi ana gashi yanzu goma saura kuma lalle an ci mana Abu- abuja ba kamar zare ba ne wanda akan tashi sha ɗaya sha ɗaya da rabi kuma ba kamar da ba ne wanda ainihin ko nawa aka tashi na kano da kaduna da sufun duwa duk za su koma gida abinsu komin dare har ma har har na Lagos ma suna shiga mota su kama hanya cikin daren ka shigari da safe sun isa gida kaɗan ne sukan kwana to wannan ko dai za a koma gida saboda haka zan takaice mana ina duk kokarin da nake kunkulan ko zama ku shine shi wannan gadir nan fa ba an jahilce shi bane an fa san shi amma ba a so ba a so bane an fahimta ai saboda haka aka yi duk abin da za a yi a rufe aka ce maman kunta maulahu din nan al'ali aka ce aka ce ainihin nuna wilaya nuna ba abin ba ba magaji bane masoyi ne abin maula ai masoyi ne na'am na'am na'am to kuma aka ce kuma ai alayyamu a kamar tulakum dina kuma a tumamtu alaikum ni'imati ai ta sauka ne a arafa har ma wani bai hudu ya tambayi wani gwamna ya sami gwamna ya ce a cikin alkuranin ku akwai wata aya inda mu mutanen yahudu ne aka saukar mana da shi a taura za mu ɗauki ranar da aka saukar da wannan ayan idi sai ce wace aya ce alayyamu a kamar tulakum dina kuma a tumamtu alaikum alaikum ni'mati wa raditu lakum islam din sai yace ai arfa ta sauka a ranar arfa ne kuma arfa idi kaga ba bukatan a idin kenan ko to billahi alaikum tsakanin ku da Allah wa yake zuwa arfa domin ya kun ya tuna alayma akmaltu lakum dinakum ana yin arfa don a tuna da ayyama akmaltu lakum dinakum ne amma sun sani sarai ba ba su sani bane kuma ya kai haddin tawatur na cewa fasun fasani amma ba su so ba to idan wani suka kama da amma ya za a yi annabi ya kaddama da abu kuma ya zama ba abi ba shoyo kai baka sa ana gwaji ba an ce maka wannan a cikin alamar takwini ne alamar tashri'i ne an ce ku yi ne ku yi ya za a yi kamar su wani ba za su ji su kibi to kai da kake faɗin haka nan mene naka na dakewa ka cewa sai ainihin mai zai sa haka nan shi ainihin haka ayan take nufi kuma an faɗa to in ya so wani ya ce bai yadda ba mana mene ka na ce shi kamar shi ba zai ce bai yadda ba idan Allah ta'ala ya hukumta abin da ya hukumta naka ji gabe kuma shine tsiranka duniya da lahira ba ka da zaɓi Allah ta'ala ta'ala ce ma kana lakumul khiyara Allah ta'ala ne ya ga daman yi haka nan kuma zaɓin ranar 18 ga watan Zulhijja mutum zai sha maki duk da dai mun ce an bijiro ma annabi da ya faɗa a arfa da ya faɗa a mina da sauransu amma gaskiyar magana faɗan shi ranar 18 ba bisa haɗari ba domin annabawa daban-daban sun nasabta magadansu a ranar 18 ga zulhijjari kaga ba zai zama hadari ba me yasa ya zama idi a sama duk annabi sai ya idin wannan ran da annabi adam ya ce shi ne magajinsa ranar 18 ga wata ran da ibrahim ya ce isma'il ne magajinsa ranar 18 ga wata na zulhijja kai ran da aka tsamar da annabi ibrahim daga wutar namuru da 18 ga zulhijja ran da Musa alaihi salam ya kaddamar da Yusha'u bin Nun a matsayin magajin ranar 18 ga watan Zulhijja ran da Isa alaihi salam ya gabatar da Shamun Safa a matsayin magajinsa ranar 18 ga watan Zulhijja kuma ba wani annabin da ya gabatar da magaji hata haka ma Suleiman da ya gabatar da Asib bin Barkiya shi ma 18 ga watan Zulhijja ba wani annabin da gabatar da magajinsa jama'a suka bi sai kalila mafiya sun kiyarta saboda sun ci baka suke so kuma har manzo Allah har ranar gadir sai da yace zan gabatar da na zan kuma za ku bi ba domin dan uwana Musa ya gabatar ba a bi shi ba Suleiman ya gabatar ba a bi shi ba Isa ya gabatar ba a bi shi ba kuma yanzu da gabatar ba kuma za ku bi ba amma ku sani bin wannan shine tsiran ku duniyan ku da lahiran ku kun bayan da aka koma madina ma ya ƙara bayanai kuma duk sun fahimta amma ba haka suka so ba haka suka so ba saboda ka kasantuwan idan baka so abu ba ba wai sai sai a fasa ba ai da Allah ya abin shi haka sai ainihin wannan ranar ibtila'i ne an jarrabi al'umman nan da wannan ne ko ba lura an jarabci al'umma ne a ga wane ne mai bi wasu da an magana su ce an ziya za a ce kaman wala mai ba ce o yanzu dai na ga wa'yansu sun fara bincike sun fara gane cewa lallai wane wane wane wane wane duk sun fahimta ba su bi bane kun ba so su bi bane ba su kuma ba su bi bane ba su so kamar yadda yahudu suka yi ta irin wannan butulcin cancanza abubuwa domin ba su so ba suka ga annabi nan suka san shi ne suka ce ba shi ba ne dun ba su so ba haka ma nasabta amirul mu'minin wasu sun sani amma ba su so ba akwai cikin wani masur da ake karanta ranar juma'a mutum yana godiya ga cewa shi ya zo ba a wannan lokacin ba amma ya ji ya bi wasu kuma suna nan a wannan lokacin sun ji sun ki kusancinsu bai amfane su ba shi kuma nisanci bai cuce shi ba baiwa ne baiwa ce ta Allah ta'ala shi yasa dole mai godiya a misalin irin wannan yini ainihin cewa daraja ce babba a ce an saka a cikin ahalul wilaya to manzo Allah dogon hudubansa ya fice wannan wasiya sace ta ƙarshe kuma wanda ke nan ya gaya ma wanda bayina uba ya sanar da ɗa wanda duk yaje ya sanar da wanda bai ji ba saboda haka wannan wajibin mu ne mu isa mukan ce mun san cewa kamar da na fara magana ce don an yi magana wasu aka sun zaƙo bakin su sun batsatsare sun zage-zage yadda suka saba sun ce to shikenan dole ne mu gaya maku gaskiya don mu fita ku manzan Allah ya yi wasiya hankali ba zai yadda cewa manzan Allah bai wasiya ba wani abin mamaki shine da suka ce manzan Allah bai wasiya ba sai suka da suka zaɓi nasu sai shi ya wasiya ya fi manzan Allah ne ko ya saba ma sunna annabi ne idan annabi bai wasiya ba mecece sunna yafin wasiya to don me za ka yi wasiya ba ka sa wa sunna da kai ma tsaka bi sunna ya karka yi ne ka suka zo suna suna wasiya ɗaya bayan ɗaya suna ta wasiya har ma suna har ma suna cewa har suna ma wasiya guda guda biyu a cewa waliyul ahad da na'ib sani to shi kuma yana suka same shi a wani kitabu wa sunna aka samu in sunnan sunnan waye ake bi in an sunna annabi ne kar a wasiya kada wanda yi sai bi sunna shi ma kada yi amma yasa su rika yin wasiya annabi yayi amma ba su so ba kasamtun kuma baka so ba ba shi kenan sai ya zama ba haka nan bane ko ba lura ba ko kaki al'amari ne na Allah haka ya so abin shi kuma ya gwada ka ne yanzu ya rage maka kuma mu dai a nan bangaren muna godiya ga Allah mun gode ma Allah ta'ala da ya sa mu ba mu cikin masu musanta wannan al'amari to na ce zan zan karkar maganar man so mu kai ko tara ban magashi mun kai goma kuma zan ba ku hakuri dan cewa ainihin lokacin da muke magana mun zarin cewa ba za a yi yawa sosai ba don haka ne ma sai muka nemi dan wuri da yake bai da yawa sosai don na ga a hoto na ce abinda ya faru ranar wafatin imam dan karamin hall amma ga kujeru ba kowa aka ce ai wa'ansu ba su zuwa ranar imam ne suna cewa wai na ɗalibai ne to ai na kowa da kowa ne ba na ɗalibai ne muna fata nan gaba a cika boli makil to kuma tun da yanzu mun ga cewa wannan karan an zo haka nan to kun ga nan gaba za mu yi za mu yi masa gagarumin shiri kenan ya wuce nan insha Allah wa wannan dai mun duk abin da muka yi mun ba mun yi ababin tunatar da junan mu ne na wani mai hikima wani ya tambaye shi yace me yasa kuke tara mutane a shura kuna ta bugu kirji ku saba kakin kayan ku kyata ku ji buge ku ne kuma bayan wannan ku je ku yi 40 ku ta turuwa kuna ta wannan yace muna yi ne don kada a manta kamar yadda aka manta daga jirin ba an manta gadir ba to yanzu kaga an raya ashura sai ka sai dai ka ji haushi in ka gana ashura ko su ko su yudu ugu to bugu to yudu Allah to ba an kashe husaini mutun tuni to da kuke wani koke koke kuna to zai dawo ne to oho dai sai dai ka ta fama da bakin ciki domin sai yana jin haushin raya wannan duk masoyansa suka yi kisa yana kaunan makisan ne to gajir kuma in kaga mutum yana nuna wani zo a cewa da kaza wallahi yana son wanda suka ji bin wasiyar annabi zuciyarsa tana tare da su to albishir mu imam yana nan imam mahdi aljalala farajahu yana nan in ya zo ba labari zai ba mu ba reality zai nuna mana gadir din ne za mu gan shi karara kuma waɗanda suka kiɗin nan za a taso su ne su gaya ma mutane eh annabi ya wasiya mun ƙi mu be sai dai kuma ka ce ainihin rufa'ido ne irin yadda yahuda madina suka ce annabi ya masa rufa'ido ne wai shi ba annabi ba sai dai ka ce rufa'ido ne kuma don Allah ta ba da labari a cikin alkur'ani magana ajibi da wa'in suka ramai alkur'ani ba don Allah ya faɗa ba suka shan mamaki walau fitar lahum abwabu samai fadar fi ya'rujuna la qalu inna ma sikrat absaruna bal nahnu qaumun mashuru yace da za a buɗa musu kofofin sama su hau mutum ya hau sama ce wani yan kan wannan sama ta ɗaya ne eh wallahi ya hau da mu ko ko ni ko kai kai kai kai musu manzo sama ta biyu kai kai kai kai ko ba ido ne kai kai sama ta biyu ne wallahi ya san yadda ya hau da mu sai sun so mu kai amma wani mutum ya iya dabo wallahi hawa da mu da yi sama yi wallahi kuma wallahi sama muka hau Allah ya bada labarin wannan wani abubuwan da Allah ya faɗa sai ka ji ba shi faɗa ba za ka yi da ba inda yake cewa lauru dole adu liman hu an wa innahum lakadibun ce kai mutum ya shiga wuta ya dawo ya sake maimaita abin da in ba don Allah ya gaya mana ba za sai mu ci anya ko wannan in hadisi mu ci anya ko ayan ganda mutum ya shiga wuta ya dawo amma Allah ya san mutum yace ko sun dawo abin da suka yi nan suka je suka shiga wutan shi za sake to kai na fir'auna fir'auna bai musulunta ba sai da sai da ƙarshe ya zo ya musulunta da ba zai amfani shi ba da an tsamar da fir'auna lokacin da ya ga halaka din nan ya ce ya yi imani kuna tsammanin mai zai ya sake butulci ne an yi ba ya ba so tari ya ga ayoyi an ɗauke wannan ya roƙi a ɗauke an ɗauke ya koma gidan can abin da zai sake kenan taurin kan da zai kenan to shi kenan shi dan adam dama ana gwada shi ne kuma an gwada mu da wannan wannan gwaji ne sai mu mu murna mu gode ma Allah da ya sa mu mu a cikin ahlul wilaya mun gode ma Allah fatan mu shine Allah ta'ala ya rike mana wannan wilaya mu cika da wannan wilaya mu mutu da shi mu zauna kabari da shi mu taso da shi Allah ya gaggauta bayyana da wanda daga bayyanansa ne komai zai faɗo fili wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum